لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا 25 ga wata na Jumadal Ula hijirar maki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda yake 26 ga watan 11 2024 a wannan markazi mai albarka mai suna markazu bin taimiya masallacin da muka saba haduwa dukkanin ranar talata don tunatar da junanmu haka yau ma ci gaba da karatu a littafi na muƙaddamatul izziya lil jama'atul azhariya littafin da babban malamin ashir abul hassan aliyu maliki ya rubuta wanda iya daga malamai wanda suka rayu a karni na tara sau da yara su ɗari tara da talatin da tara hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina Allah subhanahu wataala a cikin shi da rahama Allah yan kwana da mu abubuwan da zamu shi mawdu'in da littafin yake karantarwa shine bayanin hukumce-hukumce na addinin musulunci bayani akan hukumce-hukumce na addinin musulunci ma'ana yadda mutum zai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala baban da muka fita daga shi shine babe na haji Allah subhanahu wa ta'ala ya arasta waɗanda ba su samu ba ziyartar ɗakin Allah don sabke farali Allah subhanahu wa ta'ala hore musu wanda kuma suka je suka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya hajjinsu hajji ce wadda take makabula magurinsa ya rabar alamin za mu ci gaba da karatu yanzu a khatima na kitab na hashi shi ne khatima wanda khatima tana bayani akan ziyarar manzo sallallahu alaihi wasallam mala yace idan kharaja al-insanu min makkah فلتكن نيته وعزيمته زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إذ زيارته سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها فإذا أمه الزائر لا يشرك معه غيره لأنه عليه الصلاة والسلام متبوع لا تابع مالا الله سبحانه وتعالى يشهد رحمه ya bude mana wannan khatima da cewa idza kharaja al-insanu min makka in mutun ya fita daga makka fal takun niyyatuhu ya zaman to niyyar shi wa azimatuhu kudirin shi himmar shi ziyarat annabi sallallahu alaihi wasallam ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana in mutun ya gama ibada ta haji yana da yalwa na lokaci an shar'anta mushi ziyarar fiyayyen guri bayan makka saboda bayan makka babu mafificin guri kamar madina haramul makki haramul madani harami na makka shine wanda ya fi na madina in ba shi ba babu wanda ya kai na madina shi yasa in kai sallah raka'a biyu a na madina za a baka ladan raka'a dubu kawai he masallaci mai alhurma harami shine wanda kenan yake yahi na madina sau da haka kenan ziyartar wannan shine madina Allah subhanahu wata'ala da ƙara mata ɗaukaka sau da hadisai masu yawa sun zo akan fadla na ziyartar masallacin manzara sassan da kuma fadlan madina kama hadisi na jabir bin samura wanda imam musulmi fitar da shi ce manzo sarasa yana cewa Allah yana cewa inna Allah ta'ala sammal madina tsaba annabi sallallahu ya ce Allah ne ya kirayi Madina da suna Aqaba haka hadisin da Muslim da ya fitar da shi daga Sayyidina Abu Huraira yace manzo Allah sallallahu ya ce innal madina kalkif ita Madina da kake ganin ta kamar ziga cikin makera ce takhrujul khabitha tana fitar da datti ka gani la taqumu sa'a kiyama ba za ta tsayi ba hatta tan fil madina shiraruha har sai madina ta kore duk wasu ashararan cikin ta kama yan firkira khubtul hadid kamar yanda ziga zigin makera yake zazzage yake karkadewa dauda karhi haka hadisin da bukhari muslim su hada kan fitar shi daga abdullahi ibn zaid yace manzala sa sai ya ma baina baiti wa minbari rawdatu min riyadil janna tsakanin minbari na da gidana dausayi ne daga dausayin aljanna hadisin da bukhari muslim sun fitar da shi shi ma dai daga abdullahi ibn zaid ma yake ce salatun fi masjidi hadha salla a masallacin nan na khairu min alf salatin fi ghairi hadhihi min al masajid a wani masallaci daga masallatan illa al masjid al haram sai dai masallaci mai alhurma na makka shine kawai yafi masallaci na haka daga dai abdullahi ibn zaid mun gana sassa ya ce la tushid la tushiddu rihal illa ila salasata masajid ba daura sirdin yin bulaguro sai dai ho'in ɗayan masallatai ne guda uku bulaguran ibada masjidi hada ya ce wannan masallaci nawa wal masjidil haram da masallaci mai alhurma wa masjidil aqsa da masallacin qudus Allah subhanahu wataala ya yantar da shi daga hannun makiya addinin Allah a wata ruwaya la tashuddu kenan ba daura yin bulaguro sirrin yin bulaguro he a ɗaya daga cikin waɗannan masallatan kaga wannan ya nuna ɗumbin fadla wanda take tare da ziyartar masallacin manzo Allah sallallahu shi yasa sahabi manzo Allah sallallahu Abu Sa'id al-Khudri da Abdullah ibn Umar da Abu Basra al-Ghifari da Abu Huraira sun hana wani da ya niyyar zuwa dutse na Tur Sina Wadi muqaddas ya niyyar ya kai can Jabal Tur wannan sahabbai duka suka ce ni a karkace ka suka ce saboda manzo Allah sallallahu ya ce la tashiddu rihala illa ila salasati masajid saboda haka bai halitta mutum ya wuta bulaguran kaburburra na salihai ko kuma kaburburra na daban-daban na guraren da aka binne bayan Allah an yi hani kenan yin bulaguran wannan kawai sai waɗancan gurare guda uku sau da aka in kaɗi da hajji kira ya san mutum ya zamanto ya ziyarta wannan ya sa kenan kabarin manzala sassalam wannan ya sa manzala sassai ce la tattafidu kabari ila kar ku mai da kabari na tamkar idi la tajalu kabari watanan yu'badu kar ku mai da kabari na tamkar gumki da ake bauta ma istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid fushin Allah ya tsananta ga waɗanda suke mai da kaburburan annabawan su shirke su a matsayin masallatai shirke su a matsayin masallatai akwai suhail ibn abi suhail yace hasan ibn ali ibn abi talib ya gani inda alƙabari ina tsaye gurin kabarin manzara sassan bana da ni wuhu fi baitu fatima ya ta'asha yana gidan fatima yana ci abinci sai kwallon mun kira sai ce halumma halumma ila al'asha zo a ci abinci fa qultu yana ce la uridu sai ce ma li ra'aytuka inda alqabr ya ni ganka ka je ka tsaya wajen kabari fa qultu nace sallamtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sallama ce na manzara sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhaltu al-masjida ya ce in ka shiga masallaci fa sallim ka yi sallama sun makala ya ce manzararsa sai ya ce la tattafi zuba yi ida kar ku mai da gidana gurin kai ku ma la tattafi zuba yi takun kuburan wa sallu alayya kuma salatu duk inda kuke wa yanna salatakum tabluguni haitu ma kuntum la alam ma ul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wannan yasa imam malik Allah ya shi da rahama yace ban na san mutun yi amfani da lafazi na ziyara ya ce zan ziyarci kabari na manzana sosai ya dai ce zan ziyarci masallaci na manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai ya faɗi wannan sau da haka kenan falta kunniyatu wa azimatu ya zama niyyarka da himmarka ziyaratun nabi sallallahu alaihi wasallam ziyarar manzana sallallahu alaihi ziyaratu sunna saboda ziyarar sunna ce majma'un alaiha kuma an haɗu a kai wa fadilatul fadla ce murakkabun fiha wanda ake fadan lada cikin ta fa idza ammahu za'ir in mai ziyara ya rifaci manzara sallam la yashruku ma'ahu ghayra kar ya gama manzara sallam da wani wajen ziyara ya zama hammin shi wannan ziyara din tashi ce liyana wa alayhi salatu wassalam masabu illa ta do saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bin shi ake ba shi yake bi ba kenan kar ya zama to ya haɗa barin je in ziyarci manzala sassa in ziyarci wani in ziyarci wani in ziyarci wani tare da cewa an ce malamai suna ƙin lafazin cewa na ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai amfani da ziyara ta masallaci sau da mi gudun waɗancan masu zuwa suna shirka masu zuwa maza da maza shi yasa imam malik Allah ya shi da rama yace lalle ina kin wanda za su yi amfani da lafaz wanda yake na ziyara da lafazi wanda yake na ziyara ya gaji ziyarar kabari suna ci sallallahu alaihi wasallam ya ce wai sahabu musabbi ne an yanzila kwarijar madina mutum ya yada zango a wajen madina fa ya tsaharu ya yi tsarki wa ya tsayyabu ya sa turare wa ya libasu a hasana tiyabi ya sa mafi kyan turare amma su malaman sun lissafa wannan daga cikin bid'o'in masu ziyara daga cikin bid'o'in masu ziyara ka tsaya ka yada zango misali a wajen madina sai ka yi wanka ka ƙara kimtsi sannan ka tsayi wannan duka yana saboda ma an zala nawa biya min sultan babu wani hujja wadda take nuni akan yin wannan saboda haka kenan ba shar'an dama ba mutum iya haka nan yace wai sabu an yanzu ya kharijar madinati wa yatataharu wa yatatayyab wa yalbasu ahsana thiyabi ya sa mafi kyawu a tufafin shi thumma idza dakhala almasjida sannan da ya shiga masallaci bada bi ruku'i ya fara da tahiyatul masjid in kana waqtun tajuzu fihi nafila in lokacin da ya halitta ai nafila ne kenan sai ya fara da tahiyatul masjid kana shiga masallaci kenan tsaye sai masjid ita ce zai zama to mutum ya fara in kana waqtun tajuzu fihi nafila in lokacin da ya halitta ai nafila ne wa illa in ba lokacin bane bari abin qabr sharif sai fara da zuwa kabari wanda yake mai daraja na manzara sallallahu wala yaltasiqu wanda kenan babu wani kabari wanda yake mafi albarka kamar kabari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa ma sai manzo Allah sai fara da kabarin nan shi yace la tattaqidu qabri idan la tattaqidu la taj'alu qabri watanan yu'bad kaga sai fara da fiyayye aka wara ana zuwa kowanne in har fazalan mutunci darajar mutunci za ta sa a je a nemi albarka ko abota mai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nan shi min babu aula kaga wanda bai kai ba manzo Allah sallallahu sau da aka ce wannan wali ne baraje kabarin wali a nemo albarka kabarin wali kaga babu wani wali wanda ya kama kawar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam magabata saboda gudun zuwa a dinga wayan abubuwa na shirka yasa abinda suke umarni a kai shine nan da nan mutum da ya je kai ya bata lokaci yana zuwa yamma manzala sallallahu sallama kenan sai zamanto ya juya da ka zo shiga kai addu'an shiga kai sallama ga mazusar kai ma abubakar kama umar kenan ba a san jimawa saboda guje ma wancan abin wannan kuma kariya ce manzana sassa ya roƙi Allah shi yasa ibnu qayyim Allah cikin shekara ma ce al-kafiya tu shafiya bintu sarf al-qatu najiya yace fa ajaba rabbul alamin du'a'ahu fa haqahu bi salatati al-jidran yace eh Allah ya amsa wannan addu'a da manzana sassa yi ta Allah ya zagaye kabarin shi da shamaki-shamaki guda uku shamaki-shamaki guda uku don ba da kariya da kuma tsaro ga kabarin manzana sassar ta yadda aka mai kusurwar da kenan ba za ka gane ba ina inda yake ina alƙiblar gurin balantana ka zo ka ka dinga roƙon shi wala ya ta suku bihi kar mutum ya je ya ɗamfaru ya makalkale ya rungumi kabarin wa ya tsare birnin ƙibla kuma ya fara ƙibla baya ya sa ƙabilar ƙabarar sharifa ya fuskanci kabarin wanda yake a sharifa mai daraja a lokacin da mutum zai addu'a in ya zo ziyara za ka iya juyawa ka fuskanci ɓangaren fuskar wanda ka ziyarta in za ka yi addu'a kuma ga wanda yake kwance shi kuma za ka fuskanci alƙibla ba za ka sa kabari ba shi kuma gaba inda ake sa kabari gaba lokacin da aka binne kaga hadisi cikin sunan na abi dauda annabi sallallahu sukan zagayewa da shi da sahabbai yace istaghfiru li akhikum wa sallu lahu tasbih fa innahu al'ana yus'al kaga suna yi ana amma a haka in ka je ziyara in ka dawo ka fuskanci fuskar wanda ka ziyarta in za ka yi addu'a sai ka ba kabarin keya sai ka fuskanci alƙibla ba za ka sa kabarin gaba ba saboda ka kamance ce ne ne da waɗancan masu roƙon na kabari saboda haka yi ka kalli gabas kabarin ka ba shi keya in za ka yi addu'a kenan ويستقبل القبر الشريف ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سيتي أمنتي الله تبت غريكا يا كي النبي الله كما جنك الله البركوت الله ثم يتناحى أن يمين sai kuma ya karkata bangaren dama na hawa zira kamar wajen jan zira'in shi misali bai kule ya ce assalamu alaika ya aba bakar ne siddiq kuma ya tana ha ila yamin أيضا ناو الذراع فيقول السلام عليك يا أبا حفص عمر عمر الفاروق ويسلم كلما دخل وخرج من قال صلى الله عليه وسلم ياتي إما بك سامو زيارة بدو إنك كي كيمن الصلاة صلاة لسلم وأقوي ملائكة لمسمى ينا تردني أدكتني إندا kuka zamanto kun yi mini salati ko kuma kun yi mini sallama mala'ika zai ce ga wani dan wani yayin salati a gare ka wani dan wani yayin salati a gare ka kenan wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da suke karantar da mu ziyara ta kabarin manzara sallam lokacin da mutum ziyarci masallaci na maki sallallahu alaihi wasallam abubuwa kuma za mu ga yawa da kai mutanen da sun mutu a bangaren roƙon kaburbura da kuma bauta Allah gurin kaburbura shi kabarin manzara san ba a yin dawafi ba kuma sawa gaba a roƙe shi ba kuma kenan karanta biyan bukata kaza ya rasulullah ko kuma yi min kaza a kenan zaka je ka yi wannan ladabi na shiga kai addu'a ta shiga ka zamanto kai sallama ga manzo sallallahu kai sallama ga waɗancan abokanai na manzara sallallahu waɗanda suke kwance wannan yasa kenan ake tsanantawa a wannan bangare don kautar da mutane daga aikata wannan shirka wadda manzanar sassaram ya roƙi cewa Allah subhanahu wata'ala kare sa kabarin shi zama akwai sallah a masallaci na kuba shi ma kenan in mutum ya je zai iya sallah a masallaci wanda yake na na kuba kamar yadda manzanar sassaram ya ce masa tsara fi baiti ba sana tsoro sun mata masjidin kuba fa sallah fi kana kal umra in har mutum ya wanka da gidan shi kimsa ya je sallah a masallacin kuba ya zamanto tamkar kenan umara saboda haka mutum zai zamanto ya ziyarci nan akwai ziyarta na ashabul baqi ashabul baqi su ma waɗannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyartar su sannan kuma yi musu addu'a sala sai ka ce assalamu alaikum dar qawmi mu'minin wa inna insha Allah bikum la yakun nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah والسلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر أنا sai ka zuwa ziyartar su shi ma wannan mutum ya samu sai je ziyarci waɗannan hakanan an shar'anta ziyara na kenan shuhada Uhud dutse Uhud wanda manzara sallam yakan ziyarta yana cewa jabarin yuhibbuna wa nuhibbu dutse ne wanda yana son mu muna son shi amma ragowar ziyartar gurare ba shar'anta ragowar masallatai guda bakwai ba ko kuma masjidil qiblataini ko kuma dai da sauran abubuwa wanda suke na abin da zaka ga yawanci alhazai akan zaranga da su duk mutun ya wahala kaga sai da ce almazar kullu kaga almazar kullu sai da ka tattara duka kawo zaranga da kai dukkan kashi ka shiga ta kenan waɗannan ba shar'anta maka ba ba shar'anta maka ba shi kuma in ya zama to kaga rihila ne to kaga la tashiddu rihala illa ila salatati masajid illa wanda kenan nan sai yazo akai amma al-udhiya babu al-udhiya ko babu ne na babu sabi fil udhiya wa laqiqa wa zaba udhiya layya wa laqiqa suna wa zaba yanka amma al-udhiyatu mala ya ce amma ka galayya na ba za a eh kamar abin da suke yi shi ma mali ya ce akaran lafazin ziyara yana yin lafazin ziyara zurtu alƙabra ga gani kamar lafazin saboda mi kauce ma waɗancan masu amfani lafazin ne ce yake yin amma ba wai zuwa ziyaran ba ai kaga zuwa ziyaran sunna ne go da masallaci da kabari duka tun da kaga ai duk guri guda ne
sai kamar ka sai mai wayar gaida ba a ciwon mai kuɗi mutum zai zai zai shi haji sai ka ce gaida ba a shi ne su da wannan duk ba san ba magabata suna yin wannan duk yana daga bid'o'i na waɗanda suke masu zuwa ziyara ya kana samu wanda ya tsaye ta karantawa ya rasulullah wani ya ce a gaida kakata ta ce a gaida ka wani na gari sanar ce a gaida ka ga ya nan sarasaran shi yasa ya ce kenan ku yi min salati ka gani wa sallu alayya aina ma kuntum fa inna salatakum tablughuni kuma salati duk inda kuke salatan ku ya bulguni aiku ma kuntum yana tarar da ni duk inda kuke kaga kenan babu bukatar yanzu maimakon ka ce a ji a gaida yanzu da zaran ka yi salata a duk inda kake salatan ya shiru kaga ba sai ka tura sako ba eh saboda haka inda haka na alkhairi ne da magabata su za su su riga mu aikata wannan abin ba a shar'anta ba duk yana da kusakura wannan shi yasa zaka ga yawanci kuma sukan cutar da ragowar al'umma wani ma dan gudun mantuwa sai rubuto a takarda ka gani wani ya ce in an yi yawa to kuma sai rubuta a takarda ka gani yawanci mutane zaka ga akwai yanda kaunance da san ga manzon sallallahu da kuma sa addinin to eh kuma ba a gina shi ba akan ilimi shine abin da yake faruwa wallahi musta'an أما الأضحية أما ليا فهي ما يتقرب بزكاته shine abin da ake kusantar Allah ta hanyar yanka shi min al'ami daga dabbobin ni'ima yawmal adha ranar goma ga wata wata liyayi da ranaku biyu da suke biye kaga shi malam ya tsaye akan cewa kenan ranar yanka rana farko da kuma ranaku guda biyu kenan wanda suke biye ma wannan wanda kuma ayyamu tashrik su ne an yi sabani kan shin kwana biyu ne sha biyu ko har sha uku kauli rajihi har sha uku shi ma ya shiga shine kaulin da ibn umar yake kai shine kuma wanda mafiya suka tsaye akai saboda haka rana sha ɗaya sha biyu sha uku duk ranakun yanka ne waɗannan kuma duk ranakun kabarbare shine Allah ya ce faman ta'ajjala fi yawmaini wala yatum alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa kaga kenan wannan ayyamu tashriq kullum manzo sallallahu alaihi wasallam ce ranaku ne wanda suke na yanka wa hiya sunna ala almustati la sunna ce ga mai iko alhurri almuslim almustati aka ce kaga karka tursa sama kanka ka dauki bashi kai abin da yake ba nan ba almustati shi ibada la yakallifu Allahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tu abu ne na ibada dan ka zo ka ɗauki bashi ka yanka rago biyar ko rago kaza ko kuma ka ce dole ya rago kana da kuɗin rago ka yanka kuɗin tunkiya gare ka bai kai rago ka yanka akuya ka yanka bunsuru ka yanka ka gani amma da yawa yanka ga mutum kuɗin shi ya isa bakin ya sai akuya sai kallafa ma kan shi ya rago yanzu dole ya ɗauko bashi kuɗin shi zai iya saya mai bunsuru bai ci bashi ba amma sai ƙetara sai ce dole sai tunkiya haka akwai taklifa akwai taklifa abu na ibada ba a san mutum ya kallafa ma kanshi ya zama to kai abu daidai yadda zaka iya Allah ya karba ya kaga dalilin yi dan Allah wala Allah gaba kuma sai kaga Allah ya hore ma kayanka linkin balinki ba wa ya sunna ala almustati alhurr almuslim da ba bawa ba in kuma bawa yayi falla da almuslim musulmi kafiri in yayi ba za a karba ba saboda ba amsa ibada kafiri sai ya musulunta amma ba wai don ba a kallafa mushi ba duk abubuwan da ka sani sallah azumi zakka su ma kafirai an dora musu in yi ne suka sai dai kuma a kafircin su in sun yi Allah bayya su a kafircin su in sun yi Allah bai su saboda an yi sabani shin kafirai an umarce su da abubuwa wanda suke na hukumce hukumce ko kuma abin da ake kiransu akai asalin musulunci su musulunta ka gani malaman usul sun tantauna amma kauli rajihi su ma an kira su da aikata abubuwa na ibadu saboda kaga a wuta Allah zai tambaye su ma saraka ko fi sakar qalu lam naku min al musallina wa lam naku nut'imu al miskin kaga waɗannan ayyuka abubuwa ne na furu'a kenan an umarce su da waɗannan kiyaye su kai sai dai in sun aikata kuma ba su ladai sun musulunta kabiran kana aw sagiran babba ne ko karamin yaro babu bambanci ko da kai yaro ne abuwa na ibada kuma barbarin muna sha da baya a kai ba magidanci bane amma kana kiwo kana da dabbobi kamar goma ko kamar biyar lokacin laye alkhairi ka kama guda kai laye da ita matsarta isa danya ma'aiki zai iya saya ma ɗiyan shi ya yanka musu kuma a irin abuwa na ibada ana buƙatar karamci kaga hadiya manzo Allah sa san raƙumi 100 ya soki a hadiya raƙumi 100 ya soki samira zakaran awunsa namiji ko mace muqiman aw musafiran mazaunin gida ko dan bulaguro ghaira hajjin bi minan banda wanda ya je haji yake mina an nafsi ghaira hajjin banda mai haji shi ma mi bi minan kai ne ka je ka haji can gurin ba za ka yanka ba a can mina amma kuma me za ka iya a nan gida ka turo a yanka amma a can ba za ka yi ba amma a gida za ka iya yi kira wa man tarzamu na faqatuhu kuma mutum zai yana yi layya ga wanda ciyarwa ya lazumce shi ina misali kar aulat za ka iya saya ma ɗanka ɗiyanka ka musu dabba biyu ka yanka ɗaiɗaya kuma duk ka shigar da iyalinka kar aulad wal aba kaman ma'aiba wanda suke kenan alfuqara talakawa kenan mutum zai tsaya ma amma ba sharadi bane zaka fara layya sai ka tsaya ma ma'aikinka ko ma'ayyaka ka musu sannan taka kai a inda hali ka saya ka saya musu in kuma babu hali to kai din sai kai in kuma kaga su zaka saya ma hallau kai baka yin ba hallau su ka saya musu hallau nan babu ne Allah subhanahu wa ta'ala shar'an ta illayya kamar yadda Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar haka manzo sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshini yayi layya da raguna biyu amna hayy aqrane ni masu baki da wari masu kahuna zabahu ma bi yadihi kuma da hannun shi bi albarka yanka wa samma wa kabbara yace bismillah Allahu akbar wa wada rijlahu ala sifahiha ya dora kawashi a gehen wuyan zanan ta gani bismillah Allahu akbar shike in wani ya sa kama yankawa ba wai ka ce ba wannan layyar ruwa ne ko na wanci ce ko na iyalin wani ko na iyalin wanci kai ko wakilci ne aka saka an to alam amina kul ka gani kul atu'allimuna Allah bi dinikum Allah ne zaka ga ma addini ka gani ce bismillah hadhihi udhiyatu fulan wa zawjatu wa awladi wa kaza Allahu rabbana taqabbal minhum to wannan dogon karatun wajen shekara biyu ko uku kaga ya yi tsawo da yawa kawai bismillah allahu akbar shikenan wasu na za ƙara da rabbana taqabbal minna amma sai ka faɗi wannan na wance ne wannan na iyalin shi wannan nawa ne ne ce to wannan nawa ne ne nawa ne ne a na kaza ne a kai na na wance ne ba nawa na bane ba to yanzu misali sai aka ɗauko ƙatar rago sai ka je ka kai kanka da sunan wancan dauka za shi kenan sai a bashi ka gani sai da haka wannan duka ba a shar'anta ba kawai in wakilci ne ma kai mai wakilcin ba wani Allah ne zaka ga ka ce to Allah ma'ana na zama ce kai Allah wannan ragon na wani wannan tumki Allah na wance wannan eh ka gani kamar wai Allah ne kake ga ma sai da haka kenan zaka yi wannan annabi sallallahu alaihi haka nan kenan ya zaman to yayi layya a mazaba ta malikiya sunna ce ba wai abu bane wanda yake wajibi shi yasa ma wani sahabi ya ce ra'aytu ababakar umar wa ma yudhiyani naga sai na bakar umar ba ba su zama suna yin layya ba saboda a musulunci ba a san takura ma kai kamar yadda muke yi zaka gan layya ta zo da mai karhi da mara karhi kowa dole ko bashi ne sai an ci ka gani to kaga ibada ce ba a takura kai inda hali kai shekara na an samu ayi wata shekara ta zo da tsanani babu hali sai a yi haƙuri kuma Allah ya hore shi kenan sai a yi ba abin kumiya ba ne ba wasu ka ce takan zama wajibi ga wanda yake musuri wanda Allah ya hore ma in har Allah subhanahu wa ta'ala hore ma to bai halitta ya zama to ka tsaya ka ki musamman abuwa dunna ibada ba san kankamo matsar ubangiji subhanahu wataala hore ma wa waqatu ba'da nahar al-imami lokacin da bayan liman ya soke ninyomi da har daga ranar layya faman zaba qabla lam yujzi wanda ya riga liman yanka kafin a sabko daga idi sai yanka to bai isar mai ba shi yasa kaga wani sahabi ya yanka dan saboda ya gaugawa ya raba namun shi ya gaya ma manzara sa sanar sa sai ci sha tuka sha tuka wannan dabba ka kawo kayanka ne dan shan miya saboda haka ne da man la imama lahu wanda garin su ba idi fare ta harra salata aqarbil a'imma ilaihim wa naharahu sai kirdadan kamar kauyen nan ba a yin idi amma kauyen wancan ana idi sai mu daidaici karhe nawa ne suke sabkuwa da idi sai ne wa halil muradu bil imam imam as-salat aw al-abbasi to da aka ce kai kirdadan yankan liman wani liman ake ne a ana nufin limami wanda yake jan ku sallah limamin sallah iri ko kuma ana nufin limamin shugaba ake ne ma'ana sarki wanne ne ake ne yankan sarki ake ne ko yankan liman ya ce kauna ne maganganu biyu aka yi wa man zaba qabla yawmin nahari wanda yanka ranar arafa ayyuman nahari ko kuma yanka ranar goma ga wata ba da alfajari bayan hudar alfajir kabla tsoro ishams kan rana ta hudu lam yi jizgi wannan ma bai yi ba kenan yankan shi bai yi ba dole sai ya jira shi yasa lokacin da ake yanka buhan ne lokaci ne wanda yake na wallaha hadisi na barra bin azum yace manzo na sassa ya mana khutba yace inna wa awwala ma nabda'u bihi yawmin yawmina abinda za mu wara yin mu an nusalliya za mu yi sallah summa narju fa hara bayan sallah ya mu koma mu yanka fa man fa'ala faqad asaba sunnatina wanda ya haka ya dace ma sunan wa man na'ara fa inna ma huwa lamun qaddamahu li ahli wanda ya riga wannan nama ne bayan kama iyalin shi laysa min an-nusaki fi shay haka manzo sa hadisi Anas yace man zaba qabla as-salah wanda kafin idi sai yanka baina ma zaba ne nafsi man zaba ba da sala faqad tamma nuskahu asaba sunnatul muslimina kuma ya dace ma sunnar al'umma ta musulmi kenan akwai lokacin ta kuma da yake shiga shine in rana ta hudu lokacin idi ya gabata saboda haka kenan matsar an yi idi da kutubobi wannan lokaci ne nata wa aqalla ma yajuzu fi dhahaya karamcin shekarun da suke isuwa wajen layya minan asina daga shekaru aljaza'u min ad-du'al a samu tutturna koshashe daga tumakai wal ma'azi da kuma awakai ko bin sanatin shine a samu wanda ya cika shekara rago ko tunkiya ko kuma abin nan wa saniyu min al-baqari shi kuma wanda yake saniyi daga sanuwa goma da kalafin sanatin rabi'a a samu takarkaran da ya shiga shekara ta hudu yana da cikakke uku yanzu ya shiga ta hudu wasani min al-ibli wa huwa ma awfa khams sinina shi kuma shine wanda ya cika shekara biyar wa dakhala fi sadisa kenan mai shekara biyar daidai in raƙumi ne zaka yanka in sanuwa ce kuma ta zama mai shekara uku daidai yanzu ta ƙetara ta nawa ta hudu akwai aibubbukan da in ka yanka layya da su ba ta yi ba ويتقى في الضحايا والهدايا العلو عبادة الله سبحانه وتعالى ba a ba shi mara kyau ba a ba shi jihu sau da haka labudda ya zama to ka laika dabba ta kirki fara ya ji zo fi tsahaya wani hadaya baya isuwa wajen layya layyayyaki wani hadaya da dabbobin hadaya a wurahu dabbar da take da ido daya waye da sai zama nur ida ainiha ita ce da hasken ɗaya idan ta ya tsaye wala marizatun marasan bayyana ko marar lahiyar daga rashin lahiyar na ahili kowa ya ganta ya san bata da lahiya wala arja'u arjan bayyana ko gurguwa wadda da ka kalle ta ma ga gurgunci nan bayyane wala alfa ko kuma wadda take kanjamammiya bushashiya wa hiya allati la shahama fiha wadda babu mai wa qila hiya allati la mukha fi idami aw suka ce wadda ba bargo a kasussanta wala mashquqatul udhni ba a yanka mai yankakken kunne amma idan an yi ta yi sai dai ba kyauta ba illa ya kuna shakku ya sir sai dai tsagar kaɗan ce wa sulusu shi ne ɗayan uku waka za ka tsawar uzuri haka wanda aka tsunguye ma kunne la ji su ba ka isuwa illa ya kuna sirrin sai dai kaɗan wa kazalika zahabu aksar zanabi haka wanda mafi yawan jelarta ta gutsire wa kazalika maksuratul karni haka nan wanda kawanta a kare in lam yabra in bai warke ba fa in bari a in kawon ya warke ajiza to shikenan ya isu kenan wannan mustahabbi ne a duba mai mai ta kirki sau da girma a sha'ayar ne na addinin Allah zalika wa man yu'azzim sha'ayar Allah fa innaha min taqwal qulub ana son mutum sha'air na addinin Allah alamomin addinin Allah mutum ya zama ya girmama haka hadisi na Abu Umama anan sai ce kunna nusammin al-udhiya bil Madina mun kasance muna surkewa layyamu a Madina wa kana al-muslimuna yusamminuna musulmi sun kasance suka turkewa shine kaga ke cewa watan turka a sayo dabba kafin layya da zamanto an turke ta an yi abin nan ɗinta. In kuma tana da aibubbuka, kenan akan maida ta, kamar yadda hadisi na Ubaid ibn Fairuz Maula bani Shayban ya ce qultu lil barra na ce ma barra haddathani amma na an rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba ni labarin dabbobin da wazara sa sai hana ailayya sai ce qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna aqsar min yadihi faƙara ya ci arba'un lajiziyanna hudu ba su isuwa al'aura bayyunin awarwa mai ido ɗayan da da ka kalle ta ido ɗaya a hileki wal marida bayyunin maraduwa wal arja bayyunin dila'uwa gurguwar da gurguncin zarkaganta ka sani wal kasira allati la tunqi da kuma wadda take kanjamammiya wadda babu mai a tattare da ita mana cewa ammal aqiqatu wannan an gawa da bangar abin da ya shahi layya dabbobin da suke afdalu rago yayi shi ba rago wanda yake da manyan kahuna wanda yake da bakaken kafawa farihin so samu ne kamar yana manzo sarasa ya yanka ana leka bangaren mai bangaren layya kenan da kuma kyawu ko da ko wanda bai cika shekara bane matsar ya cika kenan shi yana ne in ba rago ba tsinkiya tana gaba da kenan namijin akuya sannan ya ka zo ɗan bunsuru sai kuma ka zo kenan akuya sannan kuma ya ka sauko kenan zuwa manyan ɓangaren layya amma ɓangaren hadaya shi kuma raƙumi sai sanuwa sai kuma abin na haka wa amma na haƙiƙatu sai kuma ɓangaren raba naman layya naman layya akan raba shi kama haka za ka iya badawa sadaka kyauta duka kenan mutum yakan yin wannan bangaren sai kuma wanda za ka ɗauka wannan kuma kyauta ce da Allah ma al'ummar maza da su sana ga shi dai abin na ibada ne amma a nita kai kin ka ɗauka kai inda za ka yin ka layyan ma ka cinye ba ka ba kowa to layyade sa ka gani layyade sa sai dai baka yi ba abin da shine abin da ya fi wa mana haqiqatu amma haqiqa al haqiqa shine kenan yankan da ake ma dan da aka aiwa wa ammal aqiqatu amma yankan suna fa mustahabbatu wannan mustahabbi wa hiya dhabi'a allati tudbahu yawm as-sabi'i wiladati al-mawlud shine yankan da ake ran bakwai da aiwar yaro wa yastaratu fiya ma yastaratu fil udhiya an shar'anta abinda aka shar'anta alayya kenan nan sai ce wa amma aqiqatu fa mustahabba suna wa mustahabbi ne wa amma ya ƙirga to ba mustahabba suna mustahabbi ne yanka ragon suna kaga wancan inda za a ce ga layya ga suna daga darajar wancan na layya a maza ba ta maliki ya yi wannan da suna sau da wancan sai aka ce wajibu ka gani wannan kuma ya kace mustahab sannan kuma kaga shi layya ai in ta huce ba ka yi ta ba saban da za a ce an maka ga aiwa ga suna to lalyen nan ne ita kwanuka gare ta kwanuka uku ne sunan kuma kaga da kun sauran rara wani Allah in ka kusanci Allah da laye sai Allah ya hore ma sunan kafin sunan ya zo ko kuma ranar ta zagayo ko alin ka sati biyu in kuma babu hali irin masu zuwa kuma mutum zo tsaya ce a taimaka mu an mun aiwa bane da kuɗin rago kaga yanzu sun gaji da mutane suka gane cewa to ai ba dole da ka fara yi mutane to ai ba dole ba yi kayan ka to ka zo ka yi roƙon haram shi kuma yankan mustahabi ne to dan me sau da mustahabi za ka aikata haram ka zo ka roƙon haram shi kuma sunan mustahabi don sau da mustahabi ka aikata haram wace dole ya kayan ka tunda muka da ali shi kenan ya sukutu ya sauka dan kaje yanzu irin gusun gusun din nan duka ai ba kowa bane ba ma ke kwano ka gani mu ne har yanzu dai ana nan rikici aka aiwa gaba ɗaya sai a shekara biyu bashi da matar da mijin ba su rabu da bashin waccan aiwa ba balle ya ka ɗora ma ka irin abubuwan nan na al'ada ka gani irin tsarairayin da za ka gani sai ka samu cewa mace ana fama da abin da zana sai ji a sai zabi 100 zabi 50 a gama kawai zo da buhun albasa a yanke kawai a kirawo mata a daddage a cinye ka gani ana gobe zo a yi wanke shi ma samu rabin buhun albasa an zo yin wanke shi ma ɗan wani fate shi ma a daddage a cinye can a yi shi yasa kaga an samu wasa kibarin yaran garin da ka ba kawai ka duk gurare ka ga tamu wata kibari saboda dan kudin da za a ci da rai shine ake tattarawa duka a sunan da wannan sai a ci sai ga makuwar babu abincin kirki dole tamuwa dole tamuwa shi da kudin da za a yi wannan ƙarya tunda shi wancan ƙarya ba ta da wani amfani ko to su ne ake tattarawa kuma ya a ce abin da wane wancan ba shi za ta yi in yara kanwa ne su uku ne wancan ta yi aihuwa aka mata to sauran yawan masu yace a ba ayyuhu wancan ba a yi kaza nan ma an ƙara yi to wannan kaɗan daga ciki kuma kafin a je wasu abubuwan da Allah kawai zartun da kullum tasawur ake samu ana samun ci gaba kullum ana samun ci gaba ana samun ci gaba don da wata ayyuwa aka yi sai kaga duk satin kullum sabon kaya ne za ta sa rasunan kuma ya canza kamar sau biyar haka kawai a sauya wannan kayan a sa to kaya a ranar kasa kaso biyar ai adam ma bai ba to ai wasu su gaba kayan karshen da wanda aka sa na sa'in sun yi kyau sauran mutanen ba su gani ba an kwalle kuma an sa wasa ka gani ka'ida ai a sa kayan su jima har a gani ko to da an sa kuma jima an hudda jima an hudda to kaga aikin banza kenan shedan bai barin mutum sai ya bashi wahala da shi yasa kaga duk inda aka yi kaga ba shi a biyo ba ko a je a tattara kuɗi ya yi ta asusu sai ya killace kuɗi shekara biyu ya tattara je kuɗin kayan barka don ka arena sai a so kayan jika ɗari biyar akwai masu yi na miliyan kayan ɗan jaririn na na barka sai a kaso miliyan ta gani ɗari biyar sai a kaso har hado gado sai a sayi wani na jika tamanin ko jika ɗari ɗan gadon jaririn da a gangamo ko da ya kwambiya gari eh da ya kwambiya gari sai a tattaro duka dai kawai a hado a kawo zara ya kan zira ga wannan aiho zuwa wacce aiho kawai tari ne ake tari ne ake kawai asusu ne ake wallah musa'al sau ranar suna kuma haddis wani haraci shi ma kaga za a so eh kai dabban ma abinda shari'a ta ce ma karshen zama shi ba za a yi da dabban Allah kare mu wa amma la'ika fa mustahabbatu wa hiya dhabiha allati tuzbahu shine yankan da ake yanka yau masabi'u wiladatil maulud ranar bakwai da aiwuwar yaro wai sarrafa fiya ma sarrafa fil udhiya an sharanta abin da aka sharanta alayya ana aiwa ma yaro ko ma aiye shi ko kowa ma ya mishi kiran sallah a kunnan dama a buɗe bakin shi ma'ayyar shi ta tamna da bino don da ita ta yi kusa lokacin da shi ko in gozo ma ko baban ko ma wane ne dai ka a bashi nono hatta a kurkure baki a tamna dabino a bude bakin shi a wagara baki a tsirta mai a tamne wannan lallage a ɗauko a shashafa mai duka a hanka shi da sama da abin nan wannan lallage lallage rana ta bakwai a aske gashin a rabawa miskinai kuɗi gwargwadon yaunin gashin sai a ga gashin ya wuce ɗari uku ko nan gwargwadon ƙarfinka in kana da hali ya kare ka ɗari uku ya kamata baka da hali sai a duba in ma ɗari ce ne sau da duba da in kudin takar arhe ne ba gashin ba zai wuce ba nauyin waɗanda shi kenan sai a raba ma miski ne wannan inda ana sha ana sha wa zafaran lokaci sai a sha saboda su zamanin jahiliya ya kwaɓe kan da gashi ya kwaɓe kan da da jini don saboda ya jarumta to kuma ya ke canza da zafaran ko turare sai a sha shine abin da za inda suna a nan ma ya ce sunan shi wani in babu suna kuma daga baya an samu suna in an samu suna an bayyana ranar da aka yi shi kwallala in ba bayyana ranar bakwai ga wata shikenan kawai sunan yaro kaza sai a yanka dabba ita dabban an yanka ta duk abin da kuka yi ta kawai dai abin da addini yake kallo yanka lan yanala la alhumma wala dima'uha wala yakina da taqwalu ya rage gare ku in an yanka danye za a raba dafa za a yi a ci mai jegon za a ba ya za a yi shi dai shari'a bata ce ba kawai ga yanda za amma da za a raba ma miskini ko a da ko a kaza fannin akwai wanda kuma yace a ba a dafa ba sai dai a daddasa a raba sai dai a yi kaza a irin wannan ba a matsa da abubuwa al'ada ta bada akan zauwa mata su dafa tsakankanin su ci abin su wannan ba laifi ba ne ba tunda ba wani abu ne mai saba wa in an ga da kai fitina an zo an yi aihuwa aka tada ma rikici aka yi na biyu wata ta ce bari na gaba an zo to da gaji a ɗauki ɗan wata ajewa a tukunya ko ajewa wata a tukunya nan kawai sai ka hana sauwa a tare gidanka tunda fitina ake kama tunda akwai wanda ya siyi da su ce to bari kwa in an haɗa na kaza mun haɗa na gaba to in kaga alamun ana jira kulla ma fitina an zo an tattara dan kawai a sa ka a gidan jarida to wannan kawai ka hana tunda dawa ba kotun ya wuce halaka ne ba wani abu ne halaka ne kawai ku zo ne ku ci abin da kuka samu miskinai za mu su zo su ci shi kenan a dama a ci ka gani to mafi yawa al'ada ne an riga an saba abuwa sun yi da shi ne amma kaga abin da matsayin shi halaka ne a zuwa tara kulla fitina shi ne kake ko sai su hana wasu ma yasi ba zata in kamar gobe ne sunan alisayin za ka ga su takwas suke yi to ya gaugawa kenan a ranar bakwai ɗin da ta cika na ka'ida sai yankan shi wa shegarin suka zo su dai duk bawa ki ba kuwa an yanka shi ke kagan eh an yanka shi ke nan to yawanci wannan abin shi ne ba wata don da in kuma aka bari yanzu da aka bari da hajjau ake yin su shi yasa kaga ake ta samun sabani da an yi aiwa ta farko aka zo daga nan gurin za ka ga mutunci ya zubi za a yi tawatsi ne ita mata ba ta ji daɗi ba shi miji bai ji daɗi ba ɗan uwa ta ni ƙiyayya ta haɗa tsakanin dangin mata da dangin miji kuma duk daga wannan tare-taren sunaye daga nan ne fitina take kullum ai dama abin ba addini ba ne to sai shi ɗan yi amfani da dama tun da ba ibada ba ce dama sai zo shiga sai kaga in waccan ta zauna inuwa waccan to kamar ce kuma an bata da yan waccan inuwa can wancan zai haka ne ma ake yi to banda kuma irin abubuwa a hoto waje a yi runwa mata su dinga cin abinci a titi wasu su zub da hijabi wasu su zub da kaza duk waɗannan barnannakin da ake a ciki su kadai sun isa su haramta abu barnannakin da ake abubuwan yayi yawa ka gani haddasa kiyayya bayyanar da ado fitowa titi ana cin abinci duk waɗannan wasu barna ne kowanne kuma haramun ne a karan kanshi kowanne haramun ne a karan kanshi to kuma shi a zo a tarin a dafa abinci kawai ƙarshen ƙarƙari ka ce halaka ƙarshen ƙarƙari ka ce halaka to halaka inda za ta sa aikata haram yawa ina amfani ita dai halaka ba lada ba zane shi kan shi yankan ga matsayin shi to dabbal amma shari'a ba ta ce ba ga yadda za a mata shin daddatsa za ka yi ka raba ma talakawa ku hudda wanda za ku ci ya za wannan daban ko kuma dahawa za a yi a dinga aika gidaje ko taruwa za a to sai aka ga a'a ga al'ada ta zo ga wani tsari wal asli fi adatina al-ibaha asali al'ada shine halacci har sai an samu abin da zai kautar da ita daga halacci kenan a al'ada an saba wasu al'adun ba haka ake ba amma yawanci an saba akan haɗuwa mata su dafa abincin to ya ka ce matsayin shi kenan wannan ne matsayin shi matsayin shi alaka ne bai da bambanci da adaddatsa a raba ko adaddatsa a ci wani gurin za ka gama ko tsoka ɗaya ba a dafa don kun zo shinkafa ce da miyar kabi ku za ku dafa ko tsoka ɗaya ba sa akan ware ma ita wadda ta aihun dabba suna amma a miyar ko tsoka ɗaya ba sa ka gani to kaji mu kuma al'ada nan gurin kaga za a hudda shi da imamin da ya rada suna ana hudda mai karfata ita wadda ta yi ungozo ma hudda masa ko wuya ne kakanni a hudda masa ƙarshe dai duka dai shi abin da an huhudda shi a hudda wani tsatsun shi ma ce a ce ko na wane ko na mai jego ne haka ne to duk fitintunan ta nan ne za ka da abubuwan ciccira al'ada to kaga wani abu ne dai na al'ada duk ake yi to fitinan da abin ya ja tsantsana da yawa wallahi almusta'an duk mun muka dora maka mu shi yasa ga kuma muke ta shan bakar wahala da an yi sunayen ka ga kowa shiga shiga ne shago wani abin ka bashi ne waye na abin ka bashi waye na bi bashi ita ma masu ana bin ta ita ma kana tana wasu su je su aro kaya a sa a ɗakin ka gani kayan ajiya aro a kafa to me ya zafi ka ganin ma da ƙarya ma man ta shabba abi malamin ka kana bisa saurayi zu wanda zai yi ikirarin abin da ba shi da kamar mai sa tufafin ƙarya ne kin je kin aro kaya kin ka kin jera ɗakin ki ta ka gani eh ka ga daɗi da sunan shi ke nan sai an sake kan ɗaki ka gani a gado wane ne ka zaɗi sai an sassake kujeru ka gani kuma da an kwamfi yaro damuwa ta kama shi an cinye jari an cinye jari an cinye jari inda ɗan ƙaramin tebur da an yi dama shi ke nan tsari ka gani a zo koma ci abincinka a zage ka duk yadda za a tarin kuma ka tara wannan tara aka zo aka yi ko da ƙarshe yin aka yi zagi biyu uku shi mai sunan shi za a zaga yan wancan ino su zagi matar gidan battar kirki marowa a zagi dangin ta zangin ta zagi wancan mai gidan ma a ce shi ne mutumin banza cikin da ya so abinci ake ci shi ne mutumin banza Allah kare wa malakika fa mustahabba in kuma ka zo shi kuma ranar sati babu wata hudu ba suna babu wata hudu ba suna wannan yan dabaru ne da malamai suka hudu da ba a ba su kudade shine ya ce ga hudu ba suna hudu ba zanen suna an zo a yi kaza da suka dan tsatsaro da yan abubuwan su na neman kuɗi ga kuɗin hatiya ga ɗan goro ga abin nan duka saboda yawanci su ɗan samu ɗan samu samu su mutane ba su ba su wani abu a ƙa'ida wasu ba su sana kuma ɗan ihsanin ba a musu ihsani shine duk sai suka hudu wannan dabarun ga hudu ba suna ga rada suna ga kaza a zuwa ya rada kwana uku wanda ya rada kwana uku ga wani ko rada warwa ko me zai rada mishi ya ce ya rada mishi suna an rada kaza an yi kaza a ba da to duk wannan dubarbaru ne na su akwai yadda za ka kuma sai a ce an yi a masallaci a masallacin na ba ba fafiya suna wace kawai labari ne ka ba mu kace a sa ɗanka a addu'a ba hudu ba bace ba muke in ka zo kawai kaka ko kai aka zo ba na wani an mai aibuwa shi ne dubaru ne ake ma wanda ba su gane ba dan sau da ya su ce dole an yi kaza ya ce to an kai masallaci amma ba hudu ba kwace muke da fatiha ya ce ake jawa a sa wannan jariri addu'a Allah mai albarka wannan Allah mai kaza ka gani to shine ake amma ba wata hudu ba bace ake karanta ko abin nan kai ma inda aka ma aiwo da ka zo ka ce jama'a amma aiwa Allah ma ko ba sai sati ba ranan da aka yi kashe gari ma nan san sa ana aiwa Ibrahim al-Mu'azzam shegari yana zawa ibada da bai sai da haka an ma aiwa yau jama'a an aiwa mun yaro na sa mai suna kaza sa shi addu'a Allah mushi albarka da shi da wani shike nawa ka ji inda abin yake ka gani eh haka sunna ta samar ba wani kuma in ma ba ka hadi ba masallaci da daya ba dole ka yi masallaci almuhimmu dai ka ba da labari Allah ya arzuta ka da ni'ima ka samu kuma gashi to da haka ma yaro addu'a Allah mushi albarka shi wannan ake wannan tahanik yau a tabna dabina a tsirta mai a baki ko uwar shi tana iya yi ko in gozo ma tana iya yi kowa na iya yi da miyan malam da miyan mamman shi da mai duk daya babu wani bambanci na manzo ana sassa shi da aka yi a nemi albarka da miyan shi amma da miyan malam da na jahili duk ɗaya ne babu wani bambanci ka gani wa malakika ba mustafa wa yadda shine tofi allati tuzbahu yawm sabi'i wiladatil mawlud wanda ake yankawa a ranar bakwai kenan wa yasharatu fiha an shartanta ma yasharatu fi tahiyya irin shartin da aka sa alayya dabba suna sufofin dabba layya wa mazdabahu amma yanka fa huwa qat'ul hulqumi shine yankewa makoshi jami'i wa qat'ul wadajaini da kuma yankewa waɗannan jijiyoyi guda biyu wala yuzu aqalla min zalika karamcin wannan ba isa ka yanka wani bangare na makogoro ka yanka wata jijiyar baka cire wata ba wala ya juzu aqallu min zalika wa zabahu almar'ati ja'iz mace ce ta yanka ragon layyar sunan dan ta yayi mace ta yanka ragon layyar ta yayi aka aiwa miki yaro ke ma sai ki yanka dabbar ta shi babu bambanci da yankan mace da yankan namiji duk daya bayan rafa zabiyu yadahu an zabiha mutum ne mai yanka sai ɗauki hannun shi ba da ƙasai ba zun hulkubi wal wadajeni bayan ya yanke ɓangaren makoshi da kuma jijiyoyi sun ma'ada ya dahu sai mai da hannu fa'aji hazaha sai gurza gurza lamtukan za a ci ba fahimta ma da zabihu amdan mai yanka ne kawai sai wuce gudun ya cire kan hatta kada ras har ya musge kai mana zabiha a sa'a lalle ya muna na wata ukar za a ci saboda ƙa'ida ba san ka cire inda ka gaba da amma ka je ukar tana da kahi tattabara ce da yawa an samu a kaza ko tattabara sai ka ga mutum ya fara ya an samu a mako da kaga an samu a irin nan kenan aka musge gaba ɗaya ba babu laifi wannan za a ci za a ci wani cirewa kawai shi duk wani abu mai kahi ana yanka da shi ba lazum yanka ba kwalba ce kaza ce kawai dai sharadi wala yahidda ahadukum shafarata wala yahidda bi'aka mutun ya wasa abu kana dora kawai shi kenan ka hutar da abin yankan kanka ba shi wahala in za ka yanka ka yi bismillah in ka mance bismillah za a iya ci in mantuwa ci mutum yanka ba bismillah ba za a ci ba ومن ذبح من القفا wanda yanka daga keya amin safatul qunut ko gehen wuya lamtu ukan kamar yankan bokai kaga yanka daga keya ko yanka daga daura wannan ba za a ci ba sai kaga inda za a yanka wannan gure shi ne amma yanka daga keya yanka daga wannan wannan bokanci ba za a ci ba wa sifatu dhabail mustahab siffar yankan da aka so an yaza zabiha ala yasaha ya kwantar da dabba a hagunta mutawajjihatan lil qibla a fuskantar da yadda al qibla wa yaqulu dhabihu me yaka ce bismillah wallahu akbar fa yajma'u bayna tasmiya wa takbir ka hada zakarin bismillah wallahu akbar wa la yadhkur ma tasmiya ar-rahman ar-rahim a wajen bismillah baka kara da bismillah ar-rahman ar-rahim ka gani ko shi komi kaga yanzu ita bismillah ta ce bismillah shiga bismillah a nan ba so baka ƙara ar-rahman rahim tare da kale ka ar-rahman ar-rahim duka waɗannan sunaye ne daga sunayen Allah subhanahu amma ba karkau bakin bismillah saboda haka yace kenan wala yadhkur ma tasmi ar-rahman ar-rahim wala yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba zai salati ga nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu na in ba dan shi wannan bane hudu da ce za a yi ɗan izala makiya mun zara Allah inda ka ce wannan magana ba a rufa'i ba ne ya haɗe ta da ce za a yi maƙiya a nan sassa inda a ce shan muhammadu bin abdullahi ne ya haɗe ko wani allah da ce za a yi kaga maƙiya eh to me ne hin an yi kaza to zuba san bane ya za su ce shi ma ɗan zala ne ya gani duk abubuwan abubuwan haka bai inda za ka ji ita gaskiya haɗe ce bai ne ta tsara da tasmiya ajiza in ya takaita kawai ka ce bismillah baka ce wa allah akbar ya isa walau taraka ana siyanan inda da mantuwa ne a jaza'ahu ya isa ittifaqa wa kadhalika tujzi'u haka nan yanka ta yi dautar ka amdan in ibn al-qasim wajen ibn al-qasim shi ga kore gangamu amma Allah ya ce wala taqulu min malam yadhkur ismallahi alayhi wa innahu la fisq mutai yanka babu ambaton sunan Allah wa madhhabul mudawwanati madhhabi na mudawwana la tujzi'u lalle yankan da aka bar bismillah da gangan bai ba walau taraka tawajjuha ila al-qibla inda zai bar fuskantuwa zuwa kibla titir titir titir ana fama ai a fada tashi ya jirga ku can ya ka samu ne ka danna mai kai yana kallon goto za a iya ci eh za a iya ci ta wani lokaci wani rakumi ya zabto yana gudu manzalar sassalam sai ce in ya sai daga wada na wani sai ce in ya zabto kenan ku aikata kamar haka kenan rakumi ne za a yanka kaga ya zubda mutanen duka baki daya kai kuma ya tunkaro wajen ka da mashi kawai sai ka soke shi ko da kai kana kallon yamma ne yana tunkararwa yamma sai ka soke shi dabbar da ta zabta ta fita da gudu cikin tsadir tsadir maraƙe ne kaga maraƙe yayi wannan takarkari duk sai zubda ko ya cira kai ya kai ya zubda to nan gurin ka samu kenan ka yanke shi yayi za a iya ci na'am
ba da dole su ahli kitab suka yi kuna iya ci gumsi a kuna iya ci in dai ba gumki ba suka yanka ba
kaman yaro ya yanka
wanda ba ba ne ba ya yi bisimila ko yi bisimila ya za a yi ci an so mai yanka ya zama baligi ne zan ba rigi ne sun da yaya wannan zaki ci su waɗancan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa tsamu ladina utul kitaba hillul lakum wa tsamukum hillul lahum shine ibn abbas asali cikin bukhari ya ce ta'amu zaba'ihu ya ce abincin su shine kyankyas sai dai kamar na kirsimeti balantai mu da wasu wani yesu suke yi nan kaga wasu yanka ne wanda aka yi su ba yanka na ɗabi'a ba yanka ne da suke da alaƙa da addini nan haram ka ci ko kamar yanzu ai suna kiran musulmi su ce su yanka musu na
lokacin kirsimeti eh lokacin da Najeriya da suna eh eh duk suna irin wannan wai dan dai dan dai kuma ku ci eh dan dai kuma ku ci ne ake nan eh tunda an gaba a ci kenan dan a ba musulmi wannan ma ba za a ci ba eh shi yankawa da musulmin yayi ba ta dawo da shi ba da'ira ta halak daga matsayin wanda aka yanka don wancan abin nan ne. walau taraka tawajjaha ila al-qibla ajzahu walau kana amdan ko da daga gamni wallahu a'lam ita dabba kuma an yanka ta in za a yanka ana sa a wasa wuka da kyau a kwantar da ita rakumi a daure kawarta hagu a man a lankwasa ta daure ta sannan kuma soke shaki in za a yanka dabba ka a kawo a jera a yanka wacce a meko wacce an yi sai zama to sai an ida yi a meko wata sannan kuma an yanka yana ɗaɗɗarme a kunce shi a harbabbe ne shi ne abin da ya kamar yadda a kaji da wasu abin nan su ma ana warware su daga wannan ɗaurin da aka yi musu don su halba don gudun kan ɗaurin ya zama to shi ne ajalinsu ba san kuma kafin su ƙarasa a jewa cikin ruwan zafi irin na legogi legogin nan kaga da kuran da kawai ana gaugawa ana sa a yi abin buga iya yi kagani sai da su yawanci waɗannan ma matsala gare su akwai waɗanda ma musu yi masu na abin da su legogin wani lokaci wani haka kawai da an yadda cikin akurki da ya abin nan inda sun gani ba su wariye su ɗauke legogin nan ka gani shi yasa da kaga aiwatar zabo ko ta kasa kaga jan yayi yawa zaka ne ka kawai kasan da kwai lauke cikin nan a gani wani lokaci wani haka wani ɗan jagaliya ya ɗauko akwakon shi na binan kamar guda uku ne ko hudu sai ce bar dai waɗannan in yanka su sai wando zabuwa ɗaya da wata kaza ta yi rewa ne ya har sun ɗan ɗan da rai sun yi hawa da ya wani bubbuge ya kama ya yi abin da in shaka sai nan na a gani to haka suke irin waɗanda ya suka su samu ruwan zafi su sa ya ɗan yi laushe nan kawai su kai shi kenan wannan irin da ban mu wani ne sai da kaji wannan shi da wani wannan ce mai kwallo ta mutu ɗaya da kada ko da yau mutu kawai da yanka ka gani wasu yanka yanka yanka kuma za ka yi ta yi nasa yi gaba da ka gani ko haka ne to kaga dole su abubuwan sai mu tsera ta katsantsa kuma ko kuma su haɗa kamar guda goma ko guda biyar kawai biyar faɗin wani abu ma a kasu to ai wani wanda bai halitta ba a ci namun yankan shi ne tunda wani bai sallah ai da bambanci da alif kitab da mara sallah wani ai kaga shi da ma bai sallah to wanda bai sallah kuma an ci yankan shi shi a mi zaka aje shi kaga da shi ba musulmi ba shi kuma ba ahlul kitab ba ka gani to da haka kenan wannan takatsantsanin mutum zai yi gaskiya wani namu ma da yake fashin ka tashi ne gaskiya a dole ai da akwai matsala yanzu misali da yawan kana tahiya in saniya tawari wani yace za su wuce wata saniya an buge ta sai ne ce bari ka gani mun dawo ba kafa za ka gani ana zawa kawai an yanke karfata ka gani bisu bari duk kawai sai a haɗe shi kenan sai sai kaga ana tahowa da tulin nama abin yanzu a kullum ƙananan ƙofofin da namu na kasuwa abubuwan da ake kuja sosai da haka ne masara kuma ta ƙofofin ta cikin gari ma za ka ga misali cikin bahu babban buhu a cikin wannan za ka ga jage-jagen jini daga an boye abin a ci wani buhu sai ka ga an yanko daji kuma mafi yawa ma ba kwanta ba ake yi za ka ga yanke ne ake bi yanke ne ake bi wasu na sata wasu na
eh wasu na sata ne wasu kuma na mutuwa ne shi kuma yankan shi kan shi kuma na sata ai kaga na fasiki ne wani in ya zo daga gidan murgo shi ake yi wannan da ko ake wurguwa bum sai wazo kaga sai mutu shi da ma ai ba wani abin nan kaga babu ai aminci babu aminci saboda haka dole musulmi ya taka tsantsa saboda shi hatsarin da yake tattare da cin mun sai hadar rane guda biyu a duniyar ka da lahira a duniyar ka da lahira ka gani dan mafiya ya ka jayo wa mutum rashin albarka ma ga baki daya da cututtuka wannan da ibada ma za ta gagare ka ka gani ibada ma za ta gagare nan mutum ne zai taka nan duk inda akwai shakka akan tambaya ka sami yardaddu tunda duk da akwai yardaddu masu sana'a masu tsoron Allah da akwai kuma wanda zaka kawai da kauyuka ne suke zauwa yanzu kamar harkar kaji da wannan zaka ga wasu daga kauyuka ne suke zuwa kawai da daren su daga can za su ka ga mutum abin ga yanayin jajjawur da sauran jini duk bai fita ba ka gani ka gani da ka gani ka sani kana gani ka sani wallahi rusani abin da muka waɗi daidai Allah ta rawa da na yanka ibada da ake sai na dai yanka
yanka na ibada a yankan ibada yanka ya kasu gida uku akwai kaga yanka wanda yake na wajibi ko kuma na sunna akwai na mustahabbi akwai kuma na mubahi na mubahi kaga shine kamar yankan da za a yi kawai don saboda a ci daɗi ko yankan hawa ka gani ka so rago ko tunkiya ka samu kuɗi ka yanka kawai don ka raba ma al'umma don a ci daɗi ka ga wannan alheri alheri ne na mazo sallallahu salam yakan iya wannan alheri ne kuma ka rarraba ma mutane ka yi tawassuli da wannan yankan da yake na abin kamar walima kamar suna kamar layya kamar hadaya ka ga wannan bangare ne wanda yake na ibada to amma duk siffar yankan da na ibada da na al'ada duk siffa ɗaya ce babu bambanci wajen wannan kawai abin da yake bambantawa niyya niyya wannan niyyar da ya ce wannan niyya hada ya ce wannan walima wannan kuma mubali kaga niyya ce kawai take bambantawa niyya kuma mahalluha alƙalbi shi kuma addu'ar yanka kaga ita kuma ba bambanci duk wacce addu'a da kai a ce ita ce annabi wala bismillah wala ka tsara da wancan nan ai eh na samun lada mu eh mutum ya saya ya yanka misali in dai ya yanka da niyyar tawassuli misali ya yanka kawai don yi sadaka matsayin shi kamar sadaka ne ka sayi ragogo sai ka yanka wannan ragon niyyar ka ta kai sadaka go mazan shi sadaka Allah kuma yakan karɓa kayi don tsoron shi shi kuma ba jinin bai ke saduwa da Allah ba namun ba kawai tsoron Allah da aka yi tsoron Allah shi ne ke saduwa sai kuma ɓangaren irin yanka wanda za a ce ko yasin ko an yi aiki irin da ya zubu gama ce an yi yasin dole a yanka an yi da adadin wurdi a yanka an yi kaza a yanka wannan kuma shi ɗayan biyu ne ko damfara ko tsafi a gani na tsari wanda ake ma alshani a ce in baka yi ba zai zuba ashinin jikinka ka gani na damfara kuma kawai yana son ya ci naman shi ko sai da kawai ya ce a kawo rago a kaɗa akwai a kawo kaza kaga wannan kawai cuta ce ba wasu ko waɗance aljanin ne suke yanka ma yanda dai ka Allah ake nufa ka su kuma su nufaci wannan su abin da shi wannan shi ne irin kamar yankan da mutum ko ya sabka ya yi da karatun ƙurani zai yanka wannan duk babin walima ne babe ne na haraka in ka ga dama kana da hali kai saboda gode ma Allah Allah taimake ka ko ka sauke ƙur'ani ko ka harrace ƙur'ani ko ka harrace wasu surori shi sai da na Umar suratul Baqara ma da harrace marake rakumi yanka wannan babe ne na mubali ba mai cewa dole ne kai ba kamar yadda wasu bane suke dole sai an yanka an yi kaza a ba wannan bane ko kuma su dauka da ake ce ai yanka kamar wai yanka yana da alaka an kasafka akwai masu ya kasafka ba ai bai yanka ba za hauka ce eh wai mu za hauka ce ke karatu yake ta bashi a wannan kawai yanka a babe ne na godiyar Allah kurum ka yi da karatu dan godiyar Allah zaka yanka a rabawa miskine wannan shi in baka da hali ko ba dole bane ba sai mutun yayi kana iya waliman ka amma baka da hali waliman ma baka yi wannan da ba ka gani wannan shi ne Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi اللهم قسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل ولا ينال مصير ولا يجب أن تشهد أن لا تكون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك mana wani ya je a dinga sa gidan ku
Wani ba wuta wata ko kama.